بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau asabar tara ga watan sha'aban shekara ta 1446 wanda ya dai da takwas ga watan fabrairu 2025 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin littafin utul hakam na al-imam al-hafiz al-allama abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi in ba mata muna babi da ke bayani kan sallan kisfewar rana da wata insha Allah yau za mu karshe wannan karatu da ya mana saura a wannan babi mala cewa an abi hurairata al-ash'ari radiyallahu anhu qal خطفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعل في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته لكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره حديث لك أبو موسى الأشعري حديث لك الشيء ما ليكامل أبابه يتي خصفت الشمس على زمان رسول الله rana ta kisfe a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qama fazi'an sai ta tashi sai mazala ya tashi a dibauce yakhsha an takuna sa'a yana gudun kare zama tashin kiyama hatta atal masjid har yazo masallaci fa qama sai miƙe fa salla bi atwal qiyamin wa ruku'in wa sujud yayi salla da mafi tsawon tsayuwa mafi tsawon ruku'i mafi tsawon sujada ma ra'aytuhu yaf'aluhu fi salatin qat ban taba ganin manzo Allah ya aikata irin wannan ɗaya daga cikin salolinsa ba kuma qala baya idan ta sallah ta ce inna hadhihi al-ayat waɗannan ayoyi alati yursiluha Allahu azza wa jalla wanda Allah ta'ala yake aikowa mai girma da buwaya la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba suna faruwa ne saboda mutuwan wani ba ko rayuwarsa lakin Allah yursiluha sai da Allah yana aiko su ne yukhawwifu biha ibadahu yana tsotar da bayinsa da wannan fa idza ra'aytum minha shay'an idan kuka kai daga cikin waɗannan ayoyi sun auku fafza'u ila zikrillahi to ku runtuma zuwa ga ambaton ubangiji wa ila du'a'ihi kuma zuwa ga addu'a wastighfarihi kuma zuwa ga wato istighfari kuna neman ubangiji ya gafarta muku zulfanku alama cewa ubangiji yana tsotar da ku ne saboda ka ku koma zuwa ga ubangiji a mun yi ta sharhi tattuka baya akan gami da waɗannan hadisai da masayin da suke da alaƙa da waɗannan hadisai a yau insha Allah abinda za mu cika she da su daga ciki akwai maganan zuwa yaushe ne ne wato kamar yadda wancan sati mun yi mun tike a maganan ana yi a lokacin da ake karaha lokacin da ba a sallar nafila ana yin salatul kusuf ko ba a yi muka ce abin da yafi inganci shine ana yi sannan kuma shi ne sai abu na gaba shi ne zuwa yaushe ne to za a ki sallar kusufi ɗin za a ma'ana in aka ana sallar kusufi ɗin har sai ranar in kisfewar rana ce har sai rana ta washe in kuma wata ne har sai an ga daga baya wannan ba shakon nasa kamar da bahaushe ke faɗa ya riga ya gushe ko kuwa a'a in mutum ya sallace waɗannan sallan ko da wannan akwai ragowar wannan dulum-dulum da ake gani na rana ko watan shi kenan kawai mutum ya riga ya salla abin da ke kansa ya je ci gaba da wasu abubuwansa kada ce ya je ya ci gaba da abubuwansa ya je ci gaba da addu'o'i tunda nan a ce dama cewa aka yi a yi zikirin ubangiji a yi sallah a yi addu'a a yi istighfari kaga ba kun ga sallah ba wai kawai za a je a ci gaba da uzurin gaba ne ba bayan ga kuma ita musiban tana nan a wannan malamai sun yi sabani akan wannan matsala kan cewa idan mutum yana cikin sallah din ko ya gama sallah din ko kuma ya ga alamu zai gama sallah din wannan ranar ba ta yayi ba ya zai yi wannan malamai suna da mazhabi guda biyu wasu daga cikin malamai sun halatta ya ƙara ruku'i kamar yadda wannan mun faɗa a baya cewa wasu daga cikin malamai suka ce yayin da aka ga suka aka ga wato rana bata washe ba to sai ƙara yin watar kuye kuma wannan shine zahirin Abdullahi mazhabin Abdullahi dan Abbas saboda shi ne akarawa wannan kuma shine shine wato abin da ake ruwaitowa daga Abu Qilaba Abdullahi bin Zaid al-Jarbi shi ake ruwaitowa daga Ishaq ibn Rahuwiya da sauran manyan malamai daga cikin abin da zai taimake su daga cikin abin da muka karanta nan nasu shari'a wanda zai taimake su wajen cewa za a iya ƙara waɗannan rukuyan shine faɗin manzon Allah ku tashi fa idza ra'aytum minhum shay'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum har sai abin da ke ke wato ya same ku ya yayi to kaga tana bai yayi ba sai ka takarawa kenan wannan kamar shi shi ma wannan lafazin zai taimakon su banda shi a asali na Abdullahi dan Abbas ake da shi wasu daga cikin malamai suka ce a zai yi ta addu'a ne zai yi ta wato ya zai sallama sallarsa in ya gama zai yi sallarsa zai sallame in ya gama ranar mata yayi ba shikenan sai je ci gaba da kofe makofin wannan sallar da addu'a wannan kusan daukacin malamai wannan shi mazhabin su Imam Shafi'i Imam Nawawi Ibn Qudama da sauran malamai suka ce mutakar mutum yana cikin yin sallah har ya gama sallah din wannan ranar mata yayi ba ko watan bai riga ya washe ba shi ma to shikenan kawai sai ya sai kawai ya ya kada sallan kawai zai ci gaba da yin addu'o'insa da istighfari tunda dai dama akwai wasu abubuwa ba wai sallar ne kadai in aka yi an gama ba wannan kuma shine maganar malamanmu na malikiya kuma shine zaɓin Sheikh Sa'ib Tabiya wanda kuma wannan in shi yafi yafi kama da zama daidai tunda dai ba sallah ita kare aka ce za a yi ba banda sallah akwai wasu istighfari da addu'a da sauransu to kaga tunda akwai istighfari akwai addu'a akwai zikirai da sauransu da aka ce a iya yi gama sallan ba shikenan kuma gama sauran duk abubuwan da aka kiranta maka a wannan rana kenan ba Ibn Taymiyyah yana cewa al-maqsudu an takuna as-salatu waqta al-kusuf abinda dai ake nufi a nan shine sallar ta zama an yi ta lokacin da aka samu kisfiyar rana din ila ayata jalla har zuwa lokacin da shi rana za ta za ta yayi fa idza fa in faraga min as-salati in ya gama yin sallan qabla tajalli kafin wato ranar ta yayi zakarallah sai je ta ambatan ubangiji wa da'ahu yana addu'a ila ayata jalla har sai wato an samu yayiwan abinda ya wannan ya musibar da ta afka wa mutane a faɗin su da wannan huta da za su iya huta da wannan hadisin cewa hata yanka shi ma bikum ba yana koma zuwa ga sallar ita kadai ce ba ai ya faɗa abubuwa da yawa manzala ya faɗa abubuwa da yawa ba yana koma sallar bane ya ce za a yi sallah ya ce za a yi addu'a ya ce za a yi istighfari to haka idan ɗaya daga cikin abubuwan shi an riga an yi shi to baya nuna kuma shi za a ci ta yi ma ba sauran kaga shikenan ma an ma samu ƙarin wasu daga cikin abubuwa da za a ci ta yi ma na zikirai da sauransu saboda haka wannan hata yanka shi ma bikum ba yana koma masallar ne ita kadai ba yana koma ma majmu'in abin da aka faɗa yi duka a dunkule baki daya a jumlace abin da aka faɗa na cewa wato za a yi sallah za a yi addu'a za a yi zikiri za a yi istighfari to kaga idan aka yi sallah kuma an gaba sallah ba ta yayi ba shikenan sai a koma sauran abubuwan da dama can an riga an shar'anta cewa za a iya yi da Allah ta'ala alam to sai kuma matsala ta gaba a ruwayoyi sun nuna cewa matsala ya addu'a a cikin waɗannan salloli to a ina ne ake yin addu'a a cikin a cikin sallah din sujada ne ko ko a ruku'i akwai waje guda biyu da aka samu a cikin hadisi an nasanta cewa matsala ya addu'a a wajen a waje na farko shine wannan hadisi ne na Abdurrahman ibn Samura da muka faɗa kaje ce ya same shi a tsaye yana addu'a matsala yayi addu'a a tsaye tabbas saboda wannan shi ya riga ya ce ma ya gani tafanta haitu ilahi sai na tike zuwa ga manzo Allah وهو رافع يديه يا دغ hannunsa ya du'u yana addu'a wa yukabbir yana kabar bari wa yahmad yana gode mu ubangiji wa yuhallil kuma yana cewa yana wato la ilaha illallah hatta jili an shamsi har sai da rana ta riga ta aka ta yayi wannan tsayuwa da yana yana wannan addu'a ko shaka babu wani aikunuti yayi wannan kunuti sunansa a yare na shari'a cewa idan mutum na tsaye yana cin sallah yana tsaye ya daga hannu kaga wannan yana nuna kumki akai to shi ma akwai abin da kuma zai ƙara shigowa kuma a babu a cikin ba a faɗa ba a cikin ruwaya yayi ne kafin je rukuyi ko bayar rukuyi tafi eh saboda wannan dai tsayi wanda a kauna wahida dai a gumti yayi saboda kamar yadda muka faɗa ba magana ne cewa wai yayi wai wai sai da fara addu'a ne sai kabar sallah ba a'a ruwaya da sauran duk sahabbai suke suka faɗa shine sallah ya fara yi sannan wannan abubuwan da shi yake cewa ya yi na a ba bayan sallan bane eh ba bayan sallan bane kawai cewa ya fanta haƙi dai huwa rafi'un yayi ai kaga shi kon bakon bayan ma shi yayi in ka in kuma ta satin baya ba ba shi ne makaranta ba eh shi bisa sallan ba amma dai ya zo ya same shi na addu'a to a ba a ba zai zama haka ba bai zama haka ba tunda ai baya an yi da sallan immediately hudu ba yi eh bayan an yi da sallan hudu ba yi saboda haka wannan shi kaga cewa yayi sai da aka a zahirin riwayarsa Abdurrahman bin Samura sai da ya gama wannan addu'o'i ne su ne wai kafar sallah shi ne muka ce to wannan ruwaya ba za ta zama daidai ba eh in za ta na mun yi karatu mai tsawo akan wayan wancan sati saboda haka wannan kunuti ne maza Allah yayi saboda haka a cikin sallar nan wannan sallar da ake na kusufi mashru'i ne mutum yayi kunuti Allah ta'ala yayi mana abin da ke damu sauran ma mun kusa cewa amin to a nan kuma abin da zai ƙara shigowa a cikin ruwayan ba a faɗa ba shine kunuti din za a yi shi ne kafin ruku'i ko bayan ruku'i shi rawi Abdulrahman bin Samra da ya ga wannan abu shi bai faɗa ba wannan ya daga cikin shi abin da ya gani inda yace fanta hayta ilaihi huwa rafi'un yadayhi to kuma da malamai suna da suna da maganganu guda biyu game da ruku'i kunuti da ake yi na ruku'i kunuti da ake yi a sallah kafin ne ko bayan ruku'i ake yin su wannan akwai sabani na malamai sabani wanda kowanne yana da irin tashi hujja abin da dai ya fi daidai shine ko da ina magana kan kunuti ne baki daya har sashi kusur zai tsata shiga ciki sannan zamu zo mu ga kuma kunutin ta kamata a kamanta ta da kunutin da wazin ne kuma kunutin da ake yi na wuturi a ko idan mutum ya kunuti zai kunuti ya samu yayi kafin ruku ya samu yayi bayar ruku duka wannan ya halatta kuma an samu daga asarai da hadisai duk suna nuna haka wannan duka babu babu laifi akwai akwai yalwa a ciki to sai dai kunutul witr abinda ya fi ruwaya ta fi nuna cewa manzo Allah yana yana yin kunutin kunuti ne na wutiri kafin rukuni wani haka ruwaya ta fi nunawa akwai na wutiri ya kafin rukuni eh wannan shi ta ruwaya ta fi nunawa amma kuma in aka yi bayan rukuni kuma ya halatta eh hadisin da ake magana na a na da ke manzo Allah ya faɗa kafa cewa yana yin kunuti kafin rukuni a wasu lokacin malamai sun sun soki hadisin amma babu wani abu da zai ce a soki shi ruwaya ce kamar yadda yake cikin sunan nasa'i da ibnu majah hadisin at-tauri sufyan ibnu sa'id at-tauri yana ruwaitowa daga zubair al-yami daga sa'id ibnu abdurrahman ibnu abza wannan duka fiqat ne wannan karin cewa wa kana yaqnutu qabla ar-ruku at-tauri ya kawo at-tauri kawai dan abu ya kulle maka kai baka cin baka tunkuɗe mushi hadisi kawai da gangan haka sai kana dalili yana daga cikin manyan malamai a wancan lokaci imamu shu'ba ya ba da hadisi sai aka ce faqad khalafa ka tsauri ce a tsauri ya saba maka yace da maqtadi yace ai kai kace kace da ni kuma saboda shi a wannan babin shi sa daga cikin wanda suke yan first class ba ka cewa yayi kuskure baka da hujja saboda haka wasu daga cikin malamai da suka faɗa to kaga ba su ba su dace ba ko da shi kadai ya kawo to ya isa kawo ku shi daya ya kawo wannan ruwaya to ba dai kuma ba wai shi kadai ya kawo ba kaga wannan ruwayan ta tana cikin sunan nasa'i da sunan ibnu majah to kuma shi kadai ya kawo ba akwai misal ibn kidam zuman sa zuman sa ne a kufa shi kuma an tabbai an tabbai tabbai imam muhammad akan misal ibn kidam yace wai shi ya halin sa yake ce mushaf musa wato shi kaga ce musa kaga shi wato baya kuskure eh qur'ani kaga ina wani ana samu kuskure qur'ani ne idan kaga wannan gaya ce wajen yabo to an samu shi din shi ma ya mara ba kuma abokinsa zumansa baya wajen kawo wannan ruwayan kamar yadda yake ce musan na shashi kuma yana cikin kuma sharhu mushkil athar ko bayanu mushkil athar na tahawi sanaka kaga shi ma yana ruwatowa daga Zubayd al-Yami daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza da daga wato Ubay ibn Ka'ab cewa manzo Allah wa kana yaqnutu qabla ar-ruku' yana yin qunuti na wutiri kafin ruku'i sannan kuma shi misali ibn Kiram shi ma ba shi kadai ba akwai Fidda ibn Khalifa kamar da ruwayarsa tana cikin wajen dara kuɗi da haka yanzu idan ana maganan waye ya kuskure sai da ce zuwa da jami shi kuma tika ne shi ma ba wanda zai ce kawai haka ne ya kuskure babu dalili in kuma a zuwa da jami sai da ce sa'id ibn abdurrahman ibn abza shi ma ya kuskure to babu dalili daga duka wannan tika ne da haka abin da ya fi tabbata shine wato wannan hadisi tabbatarsa ya tabbata ko da wasu daga cikin malamai su abu dauda da wasu daga cikin malamai suna ganin sun ƙi karɓar ruwaya sannan kuma zubair da alyami shi ma ba ba shi kaɗai kaɗai da wannan ƙarin bar cewa matsala yana yin kunuti kafin koyi akwai qatada ibn da'amat as-sadusi to qatada shi kansa a cikin tabi'ai kamar az-zuhri ne kamar yadda nan a sauri a cikin ta a cikin asba'u tabi na kamar maliki dan tare suke da juna duk kusan tsalikun juna ne to qatada kuma kamar zuhuri ne a cikin yawan hadisi da haddace hadisai a lokacin su babu kamar su shi da zuhurin da Abu Isa Kasabi babu kamar su saboda haka shi ma a ce ya yi bi bayan Zubayd al-Yami da wannan karin kamar da kitabul witr na al-Marwazi da kuma al-Tahawi wajen al-Tahawi mushkil akan na Tahawi da kuma sirrin dara qutni kaga yana nuna maka cewa wannan wani abu ne aka haddace shi daga daga shi Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza kuma shi kuma fika ne amintacce ne yana rubutuwa daga Ubay ibn Ka'ab shi kuma yana faɗan sallan wuturi da manzo Allah ya na kunuti da yayi a sallan wuturin sa sannan kuma ban kaga wannan salatul witr ana yin ta kafin aje ruku'i wannan ta tabbatar wa arwayata sannan kuma banda ma daga ma'aiki ma ya tabbata daga aikin Abdullahi dan Umar dan Khattab kamar yadda ya tabbata a sanadi ingantacce daga Umar dan Khattab a cikin Musnad Ibn Abi Shayba sannan kuma ya tabbata da sanadi Hasan saboda Hamad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari ina rubutuwa daga Ibrahim ibn Zayd an-Nakhai daga Alqama ibn ibn Qais an-Nakhai daga Abdullah ibn Mas'ud shi ba yana yin kunuti ko ya ce kunuti in za a yi na wutiri za a yi shi kafin kuyi da haka abin da yafi sunna yafi wakana aikin magabata in za a yi kunuti a sallan wutiri ana yin shi ne kafin rukuyi eh amma kuma kace wannan kuma ya amma ya halatta za a iya yi kuma bayan rukuyi din za a iya yi bayan ruku'i kamar yadda yake wannan shi ma za a samu hadisi na Ibn Khuzaima da ya ruwaito da sanadi tabbatacce zuwa ga Ubay bin Ka'ab shi ma an samu yayi shi bayan bayan bayan ruku'i din ba sai da ya dago yayin ruku'i da ya kuma yayin ruku'i sai ta fusu da kaga bayan ruku'i aka yi da kowane aka yi ya halatta illa iyaka dai wancan da ya fi ya fi an fi samu ruwayoyi da suke da magana musamman dai ana magana wutar ne ana magana wuturi ne to wanda shi ya ga cewa a sallan kisfewar rana wannan addu'a ta fi musu kama da wunuti na wuturi kaga shi zai iya cewa ai a kafin kafin kuyi nan to wanda kuma yake ganin kuma ta fi kama da kurutun nawazi idan wani abu wasu abubuwa sun faru kamar lokacin corona ba an ta an ta kunuti ba su eh kamar wasu abubuwa dai da ba a so sun faru kamar wasu arna sun farma musulmai a wasu garuruwa har sai ana aka ce za a yi kunuti yana shi kurutun nawazi wani abin da ya wata ja'ifa ko musiba ta afka musulmai to wanda ya kamanta ta da kuma da sanar kisbewar rajin da kuma ƙurutun da wazin kuma zai ce kuma a yi ta ne bayan kuɗi wanda kuma kaga ta fi kama ai aya ce ta ma Allah ta'ala kuma yana aiko da aya ne da tsoratarwa dama kuma in nawazi ya sako abu yasa muke muke muke kunutu saboda Allah ta'ala ya taimake mu akan akan abin da ya jarabce mu na jarabawa galibin hadisan manzo Allah kamar da ke cikin as-sahih shi wato in tashi kuntin da wazi yana yin sa ne bayan ya ce rabbana wa lakal hamd in ya ce rabbana wa lakal hamd shikenan kuma sai ya kawo addu'a kamar yadda yake cewa Allahumma jul walid bil walid da sauransu haka yana yana addu'a ma waɗannan sahabbai nasa da kuma wasu arna da suka farma su wannan sahabban to kaga wannan kowane aka yi yayi ni amma kuma unuti dai na na kisbewa rana to abin da yafi kama shine a yi shi bayan ruku'i wannan shi yafi kama saboda a kunutun nawazin dama abin da ya fi kama da kunutun nawazin aka fi samun matsala ya aikata haka a hadisai da yawa shine yana yin sa ne bayan bayan rukuyi to kuma kaga wannan dajiya kawai zan kawo yana ƙara tabbatar da abin da muka faɗa cewa Abdurrahman ibn Samura abin da ya riska kawai a sallan shine karshen raka'a na wannan na wannan na wannan abu saboda abin da aka sani kunuti matsala yana sani a karshen raka'a to in ya tabbata cewa wannan da matsala ya kunuti yayi to kaga karshen raka ya samu ya zai tsita kenan kaga ma akwai wan ma bai ma sabi bai ma samu raka'a ba shi yasa muka shi yasa muka rinjaye da cewa ashe kaga wannan labarin da yake bayarwa na cewa matsala ya raka'a bi to wurin wani samu ba shi ne gani ba inda shi da yazo ya tike shi ya sami shi na addu'a addu'a na kuma magana mafi inganci in dai ba kana son ka lalata sauran ruwayoyi ba dole ka ce kunuti ce kunuti kuma matsala yana ta ne a raka'a ta biyu kuma in tana wazin dai wanda kuma shine al'azhar umutun na wazin mazala yana yin sa ne bayan rukuni kaga kawai ya zo ya ci da ya zo ya ci da nesa ba ta giya ko abin da kama da wannan saboda haka abin da yafi kama shine wannan cewa ya sallah raka'a biyu ba shi bai ga wannan ba ya samu ne wajen wani ya ga mishi wannan zai iya ta ma karina ce da za ta iya tabbatar da wannan abin da muka faɗa kuma abin da ke ƙara nuna haka shi kanshi addu'an da aka ruwaito yayi na sujada to an faɗa cewa yayi wannan addu'a ne a ƙarshen sujada din da sallah din to shi ma kuma wannan din kuma a dauke shi a wancan a irin yanda aka saba sanin al'adar sa a sallah to ne yafi kama
da cima ya samu ya samu tsari na'am kaga da da zai sani mai yawa da ibada ba yawan kuɗi da shi mallaka da kuma tsawon da aka yi kuri abin da zai iya sani eh to amma kaga kasance wanda ya zo ya samu eh, kunuci kawai aka yi dagowa aka yi to in dai zai iya bada to sai dai in zai bada labarin kuma sujada to ba ma tabbacin ma ya samu ma har ya iya digirgiri har ya shiga shi dai ya ce kai ga hango manzo Allah yana addu'a kawai ya yi sallama bai sallama ba ba- hadisin ma bai kawo ba ah to sai waje na biyu da aka faɗa aka ce manzo Allah ya addu'a a- a kunuti shine wajen sujadarsa a sujadarsa na ƙarshe ba sujada na farko ba wannan yana cikin sahihi na ibn Khuzaima ibn Khuzaima da rawaitowa daga Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi daga Aba ibn Sa'ib daga babansa As-Sa'ib ibn Malik daga Abdullah ibn Amr ibn al-As ah ya ambaci sallar kisbiyar da mun karanta hadisin a baya yace thumma sajada sai sujada falam yakad an yarfa'a ra'suhu sai kamma ba zai dago kansa ba saboda dadewa da yi faja'ala yanfuqu wa yabki sai manzo Allah ya rika wato kuka yana cewa rabb alam ah, alam tu'inni alla tu'adhibahum wa ana fihim rabbi alam tu'inni alla tu'adhibahum wa nahnu nastaghfiru laka wa nahnu nastaghfiruka ya ubangiji ba kama alƙawarin cewa ba za ka mun azaba ba ba za ka musu azaba ba mutuka ina cikin su ba kama alƙawarin cewa ba za ka yi ma- ba za ka yi musu azaba ba mutuka suna istighfari wato Allah ta'ala mazala yana tuna yana wato tuna wannan ayan da Allah ta'ala ya faɗa a suratul tauba wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun yana tuna waɗannan ayoyi ah, wa- wanda kuma yana nuna maka mita tsakanin bawa da ubangiji ana buƙatar mita ubangiji bai manta da wannan abubuwan ba amma babu laifi ka ta nanatawa saboda kai kana buƙata biya maka buƙata ne a magana mafi inganci mazala wannan yayi wannan addu'a ne ba ba a lokacin da lokacin ma ranar ta yayi ba baki daya to amma saboda jin daɗi da jin cewa wato ba ashe ba azaba ake yi ba sai maza Allah har yayi kwalla yayi kuka da yayi kuka kuma shine yake ƙara na ta waɗannan maganganu a saboda dai ubangiji ya ya kai kololuwa wajen wato a, rusuna gaban uban- uban- gaban ubangijinsa kuma yana neman kuma ubangiji ya ƙara bashi alƙaura tsaurara wanda zai nuna cewa ba za a yi ba mutanensa azaba ba kuma kaga ubangiji a cikin wannan sallah ai ya ya- ya bashi abu bushara iri iri ya nuna mushi wuta ya nuna mushi aljanna ya nuna mushi kaza ya nuna mushi kaza ya nuna mushi kaza na ayoyi an an samu aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ce ta ibnu khuzaimah أما رواية أبو داودة أبو داودة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو حكى كاو إسناد الناس يجي ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف يجي كي كي رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم فأما أولا رواية تجي ثم نفخ في آخر سجوده أكرشان سجادة سسيني وتعالى يوتا أدوان أكرشان سجادة وأنا رواية تابتو أرتافلا wannan ruwaya rijal ɗinta fiqat ne wannan ruwayan amintattu ne wanda suka ruwaito to sai da shi Aba ibn Sa'ib da kuma mun ce Aba ibn Sa'ib shi ya sami sukurkucewa ƙarshen al'amarin sa ya sami sukurkucewa har da ƙarshen al'amari mutum ya tsufa wani lokaci ko ta abubuwa suka zama fada yanda ya saba fada fadan su ba to shi ya sami ikhtilafi kamar da malamai suka fada to wanda ya dauke ya sami ruwaya sa kafin wannan lokaci to hadisi sa ingantacce ne in ya ruwaito daga wajen sa wanda kuma ya ji abin da yake ruwaita bayan ya samu wani sukurkucewa to malamai suna rauna da wannan ruwaya wanda kuma ya ji duka guda biyu shi saboda malamai ilimi ya ji a farko kuma ya ƙara ji a na biyu to kuma malamai kuma in an yi mayyazewa sai a mayyaze in ba iya mayyazewa kuma za a yi tawakkufi to daga cikin wanda suka ji ha- ruwayarsa tun lokaci yana gari garab ɗinsa a ci akwai shu'uba akwai sufiyan da tauri shi ne wannan mutumin namu akwai Hamadan, Hamad ibn Zaid, akwai kuma Hamad ibn Salama da sauran malamai da suka ji wato ruwayarsa ba kafin lokacin na gariya garau. Wanda suka ji kuma ruwayarsa bayan ya sukurkuce, to akwai kuma Jarir ibn Abdul Hamid Abdabbi shine farkon wanda farko kawo fara kawo ruwayarsa. Kaga ruwayarsa da ifiya ce kenan. To da shi ya ji lokacin da ya sukurkuce, to amma kuma ruwayar Abu Dawud da muka kawo na ƙarshen nan. Akwai wanda ya mara masa baya shine Hamad. Ah, malamin abu da da ya ruwaito ruwaya daga hammad shine musa ibn isma'il at-tabuzaki shi kuma yana da malamai guda biyu hammad ibn zaid da kuma hammad ibn salama hammad ibn zaid da hammad ibn salama duk sun ji hadisin abba ibn sa'ib lokacin yana gari garabin sa to sai dai ya ƙara dawowa kuma basara lokacin da ya sukurkuce shi kuma hammad ibn salama sai kuma ya je ƙara sauraron hadisin nan nasa su kaga shi ɗaya daga cikin Hammad din ba a ce Hammad bin Salma ne ko Hammad bin Zaid ba shi da ya ce haddathana Hammad ya shiru to kuma Musa ibn Ismail at-Tabuzaki shi ke riwaya daga Hammad kuma duk malaman sa ne guda biyu ba a san inda ana ta da yakin cewa Hammad ibn Zaid ne to hadisin shi ke ya riga ya tsallace gara to amma jin cewa yanzu Hammad din ba zai iya zama Hammad bin Salama ne to kuma kaga wannan ihtimalin yana nan saboda Hammad bin Salama ya ji hadisin sa ne a lokaci lokutan sa guda biyu lokacin garari ya gano da kuma lokacin da suka kuce to to amma sai dai akwai wani abu da malamai ke yi shi wannan Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki yana ruwaya da malaman da guda biyu amma galibi yace haddathana Hammad yayi shiru to yana nufin Hammad ibn Salama saboda shi ya fi kusantan wannan malami kuma galibi shi ne wanda ya fi kawo ruwaya ta bai kawo sunan babansa amma in ya ruwaya daga Hammad ibn Zaid kuma yana ce haddathana Hammad ibn Zaid kuma ibn Zaid kuma abin wannan yana kawo masa nasabar sa baki da sadaka abin da yafi inganci a maganar malamai a nan Hammad da ake magana shine Hammad ibn Salama shi kuma Hammad ibn Salama shine wanda ake da matsalar cewa ya ji ya ji hadisi sau biyu hadisan Abbas sau biyu to kaga dai idan muka ce dukansu sun ji lokacin ikhtilafi ne to duka dai akwai dai ihtimalin wannan raunin tana dama raunin ba daga su ne ba daga shi ne shi a malamin su to amma dai in ka lura dai zai wuya ka ce wannan saboda hadisan a tauri da sauran wasu ɗaliban shi a ibn sa'ib su rawaito hadisi irin wannan hadisin illa iyaka ba samu wannan ƙarin ba shi kuma wannan ƙarin bai zama bai bauɗe ba babu na kara a cikin sa saboda haka da yawa daga wasu daga cikin malamai sun karba kuma wannan shine al-azhar shine abin da ya fi kama cewa hadisin ya tabbata da fuskar sanadi Hamad ibn Salama da kuma Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi sun kawo wannan hadisin duka al-Azhar hadisin tabbatar sa daga As-Sa'ib ibn Malik to Aba ibn Sa'id daga As-Sa'ib ibn Malik daga Abdullah ibn Amr ibn al-As cewa mazala da ya tashi yin addu'a ya addu'a dai a cikin sa ta karshe so kaga sallan kusufi wajen addu'a muna da shi guda biyu kenan lokacin kunuti muka ce al-Azhar wannan mazala yayi kunutin nan wato irin na nawazil dai sannan kuma da wajen sujadarsa ta ƙarshe sai ya cika shi da wannan addu'a cewa ya ubangiji ba kama alƙawarin kaza kama alƙawarin kaza kama alƙawarin kaza ba sau da ya kai ƙololuwa wajen neman buƙatarsa ga ubangijinsa da kuma abin da yake nema na nan wato Allah ta'ala ya ƙara jaddada masa alƙawarin da ya masa a to sai kuma masala ta gaba shine wato a ina ne za a yi sallar kusufin nan sannan kuma me matsayin huduba da manzala yayi huduban nan huduba ce ta sallar kuzubi ko ko a'a wannan manzala yayi ta ne saboda bukata kawai in muka ce wato huduba ce sallar kuzubi dan aka sallar kuzubi to kuma ana bukatar liman ya zo ya huduba kai ji kawai an gama sallah kawai jama'a tafi gida in kuma muka ce ba sunna ba manzala yayi saboda bukata ce shikenan muna gama sallar kuzubi sai mutu babu to abin da yake daidai banda babu wani kokonto shine sallah kuzubi manzala da masallaci yayi ta saboda haka to in za a yi sallar kusufi a yi ta a masallaci in aka yi ta a wajen masallaci kuma wannan saboda yawan jama'a ko wani dalili cikin dalilai kuma ya halatta wannan babu laifi kamar da wannan har shine ibnu munzir ya karare kuma wannan shine abin da tabbata cikin hadisi na sahih muslim hadisin asma sai thumma jitu wa dakhaltu almasjida sai na zo na shiga masallaci a shiga masallaci akai duk ruwayoyi suna nuna cewa a masallaci akai kamar da wato bayani ya tabbata to sai magana kan shi masalan wannan kudu ba din to shine ma ake da magana cewa matsala yake saboda bukata ko kuwa saboda saboda sunna ce ta sufi shi ma nan malamai suna da magana guda biyu Imam Malik da Abu Hanifa sun tafi akan cewa ba sunna bace ai kudu ba ba sunna bace ai kudu ba wato shi Imam Malik ya cewa laysa al-kusufi khutba kiso rana ba ta da wani kudu ba ba ta da wani kudu ba da za a yi mata wannan sallah din Ibn Munzir sai ta ce amma hadhihi ghaflatu min Malik ce wannan malik da rafkana ne saboda malik ya daga cikin wanda ya ruwato hadisi hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair daga aisha cewa manzon Allah sallabin nas salatul kusubi thumma qada aisha ta ce yayi mu mutane sallar kisu rana kuma sai da yi kudu ba to yake ta malik kai zaka zo ka ce kuma babu kudu ba wannan yake cewa rafkana ne kai wannan yayi har shi ne yake cewa wal akhbaru idza thabatat hadisai sun tabbata fa lam yadhurraha takhalluf man takhallafa 'an al-qawl biha baya kushe wannan baya cutar da wannan gaskiyar tabbatar nata dan kawai wani mutumi kawai ya saba ba wannan gaskiyar ba za a karba ba saboda haka gaskiya in ta tabbata baya kushe gaskiyar dan sa wani malami shi bai faɗi gaskiyar ba eh saboda hadisin akrara suke to wannan za a sallama ba ibn munzir inda malaman malikiya su musamman ma ibn mundir wannan maganar nasa ba su sun ba sun ba imam din su kariya Ah, su suna kamar ibn abdul al-qarawani in ka duba littafin sa da sada yayi tawjihi maganar imam malik maganar imam malik ba wai shi imam malik kamar yana wataƙila ba yana kore cewa mazala ba wai hudu ba yayi ba sai da shi abin da yake faɗa wannan khutba in kun lura wato an yi ta ne na gaggawa saboda bukata da ake yi na a gusar da wannan camfin da mutane suka fara yi ba yayi ba khutba ce wanda aka yi ta tsararriya da tsatsiya yadda aka saba yi na juma'a ba to kun ga fa inda malamai suke shi kai ibnu munzir ka zo ka gama magana su kuma su zo su zo su ma sun kawo nasu hujja ibn ibn abiz al-qarawani ga abin da yake cewa a cikin risala kenan ولد في إثر صلاة خصوف الشمس مرتبة خطوة مرتبة bayan an gama sallar kisbewar rana babu wata kuduba murattaba tsararriya da tsatsiya wala ba sa an yi iman nasa wa zakirahum sai dai babu da biyan mutane wa'azi ya tunatar da su mutuwa mai tabarar dani a Sheikh Salih ibn Abdul Sami al-Abi al-Azhari shi cewa abin da yake magana ai bi haifi ya jilisu fi awwali hawa fi wasatiha ta yanda zai zauna a farko kuma ya zauna a tsakiya kamar da aka saba a kuɗin juma'a ba ana zama a farko a zauna a tsakiya ba sai shi to kaga wannan babu ita to kuma wannan shine shi abin da malik anan gaskiya yake magana malik shi hudu ba a wajensa shine hudu ba wanda za a yi za a zauna a farko da tsakiya to yanzu in kana son ka rubuta magana sai ka ce to wannan waye ya faɗa cewa wannan shine sharadin hudu ba ta addinin musulunci ta juma'a ce wannan to ya za a zama an bibice ta a dukkan sauran kuɗi da matsala ke yi ta kiso rana ga to shi shi ma da aka gana yana cewa kawai da bukata ce li hajatin fari a ce kawai wataƙila ya zama wato wato ya zama ginshikin da ya sa suka yi saɓani shine wajen fahimtar mece ce kuɗi ba ita kuɗi ba ɗin nan tana kan haƙiƙanin hakikatu hal lugawiyya ce abinda malamai kira hakika lugawiyya ko kuwa a ta koma ta zama hakika shar'iyya in suka ce hakika lugawiyya shine tana nan akan asalin ma'anarta ta luga ce da aka larabawa suka saba da ita ko ko a'a daga baya ta dauki wata sabuwar ma'ana ta arna ta da wata sabuwar ma'ana ta shari'a a to wanda zai da yawa daga cikin shurah na mazhabin malikiya suka tafi kamar ibnu abdul al-qarawani sun tafi akan cewa ba ta shari'a an riga an rana ta da wata sabuwar ma'ana ta ta shari'a shine wato a rika zama a farko kuma a rika zama a tsakiya su wannan ita ce fahimtar su a suka ce kuma wannan hasalar idi ma haka za a yi mata kusan wannan ya dauko shi daga abinda Imam Malik ya faɗa a cikin Al-Mudawwana Imam Malik yake cewa al-khutab khutba in za a yi baki daya kulluha khutbatul imami fil istisqa'i wal idaini wa yawmi arafa wal jum'a yajlisu fi ma bainaha zai rika zama ne wato tsakanin wani hudubin guda biyu yafsilu fi ma bainal khutbatayn bil julus zai dinga raba tsakanin hudubin guda biyu da zama da zai to shi imam malik shi wannan yace huduba a wajensa to da kaga ba abun mamaki bane zai ce shi sallar kisfe wannan babu huduba saboda shi fansarar abin da yake dauka huduba ba ita ce abin da sauran malamai wataƙila su suke dauka huduba ba to amma shi yanzu wannan ijtihadin da yaje yayi wani ijtihadi ne nasa kaga dai a cikin nasi dai ba inda aka faɗa cewa wannan ita ce ba ta addini in babu ita kuma ba ai ba babu shi a kuma imamu shafi'i kaga anan sai ya saba masa inda shi imamu shafi'i ya dauki ra'ayi imam malik amma kuma shi sai shiga da sallar kisiyo rana a ciki ma shi imamu shafi'i duk da ce ai ba amma ya ce kuma a zauna a farko da tsakiya don haka shi har kisiyo ranar ma ya shiga da ita a ciki kamar da ke cikin kitabul um wasu daga cikin malamai kuma al-muhajjibuna sun duka su sun sun yi munaza'a da su wato sun yi saba da su wajen cewa ba dole bane sai an yi wannan zaman da suke faɗa ba dole bane sai an yi in za ku tuna ai mun yi wannan magana lokacin da muke sallar salatul idaini to salatul idaini ana mata zama biyu ne ko ku zama ko ku tsayuwa ɗaya ko ake mata in muka ce ibnu itaimin da wasu daga cikin malamai sun taba akan cewa ma shi tsayuwa ɗaya ake yi saboda manzo Allah cewa yayi aka yi da ya gama hudubar kawai sai ya gusa wajen mata haka aka faɗa a zahirin a zahirin hadisin inda za a tuna haka haka suka faɗa suka ce a nan din ma abin da yake al'aza shi ne wato babu wani zama babu wani zama duk mu a wancan lokaci sallar idaini kasancewa salatul idaini ta yi kama da salatul juma'a a wasu hukunce hukunce muka ce a ɗauki ta da zama za a raba ta da da zaman to ya fi akan wannan na salatul kusub wanda yake shi kuma salatul na nacila salatul al-istisqa da al-kusuf shi yafi kama da abin shi hudu ba daya shi kuma salatul idain da sallar juma'a wanda an yi shi na idi da kuma wato akwai biki biki tare da shi to wannan kaga shine aka mishi rini da zama da sauransu to abin da yake mafi magana mafi inganci hudu ba ba suna ne na wato yanayin yanayin hudu ba wato hai'a khasa ba suna ne na hai'a khasa ba suna ne na ba kuma suna ne na wasu aikace aikace na musamman ba shi ita hudu ba suna ce ta wa'azin da aka yi in aka yi kawai sai a kira shi wannan abin hudu ba wannan hudu ban da manzo Allah yayi wato wa'azin da yayi da kuma tunatar da su da yayi to wannan sunansa hudu ba shine abin da Larabawa suke kira hudu ba ko manzo Allah shi ma hudu musa bata fita daga wannan ma'anar ba shi yasa ima Aisha da ta zo sai take cewa fa qataba an-nasa fa hamidallaha wa athna alayhi yayi ma mutane hudu ba ya gode ma Allah kuma ya yabi shi kaga sai ta kira shi hudu ba saboda wannan shine hudu ba a wajen su hudu ba shine wato wani mutum ya tashi ya magana a samu kuma mai sauraron sa suna sa wannan shine khutba a wajen su shi al-khutba din suna ne na duk wani magana da mishi mai khutba zai yi ba wai dole sai an yi masa wani simfuri ko wani tsare tsare ko wasu aikace aikace kin tsatsu da tsatsu ba kamar da su su imam malik ke kokarin su faɗa daga khababa ya khutubu khutba da khababa daga nan ne aka samu wannan a larabci kuma tun kafin zuwa musulunci da masu na khutba su sun wani mutum ɗaya yakan tashi yakan tashi yayi maganarsa khutba to shine tashi yayi magana ya gaya musu abin da kisa ya gaya musu khitba da yi ma kha'u wasu da kasa shine maganar da shi mai neman aure zai yi ko wani wakilinsa na ya nuna na gani ina so shi ma ana kai shi khitba eh to kaga ashe kalman ita wannan dama akwai ta a larabci ko ma'anar akwai ta a larabci ba ku ba dama kuma ku canza wannan ma'anar sai an akwai dalili shi lafazin al-khutba din daga al-khatab ne al-khatab yana nufin ash-sha'n ko al-amr wani lamari ko wani sha'ani to kuma dama ni yayin da kazo zaka hudu ba in ka lura ai zaka tashi zaka yi magana ne kan wani abu da ya dame ku kan wani abu da duka ku ya shafe ku daga cikin kunansa a samu mai hudu ba din kuma a samu wani wanda zai saurara in ba ka ba to ya zama kana magana ta kanka kenan dole a sami wani wanda zai saurara idan ya tabbata to hudu ba ba wai suna ne na ya aka yi hudu ban ba suna ne na dai a yi hudu ba a gaya mutane wani sabo to kaga babu dalilin da za a ce matsala wannan abin da ya ba hudu ba sunansa ba kamar da su imam malik suka faɗa tunda gashi musamman ma yayi gode ma Allah ya ya yabe shi kadai abin da zamu ce shine manzo Allah bayan zuwa musulunci ya ƙara rina huduban sa shi da wasu wato wasu wato koyarwa na addinin musulunci misali yana yin qudatul haja yana inna alhamdulillah kuma yana gode ma Allah yana yin wasu abubuwa irin wannan wanda kila su a zai kucin larabawa su su tashi ya ce irin irin wannan kuma cewa suke wa sabaha yakuwa ku yakuwa ku guzo wanda kila su haka suke yi sai dai su dan gode ma Allah dai haka dai ba ya buwa fallasa ba ya irta ba da irin ta musulunci ba saboda haka anan kana cewa manzo Allah bai zauna a farko ko bai zauna a tsakiya ba wannan baya sa a kore wa cewa manzo Allah wani abin da ya so nasa ba ko a cewa sallan ba ta da ba baki daya saboda ba kamar yadda shi nan su sai ma ba suke faɗa ba abin da magana mafi inganci shine magana ta Imam Shafi magana ta Imam Ahmad magana ta Isa ibn Rahawiya sai Imam Tabari da tsayawa daga cikin malaman hadisi kan cewa wato irin Imam Bukhari da sauransu khutba tana da sallar kisura tana da khutba khutba dai ita bambanci da sallar juma'a ita ba wai zama ake yi kamar ana sha'ani ba ana ana wato biki ba bikin juma'a kaga ana zama ana za a zauna farko kuma a zauna tsakiya to amma kaga mu sallar kisura na wani abu da kuke ake son mutane a dawo da hankali a dawo musu hankali a farkar da su da haka anan kaga manzo Allah kan khutba ɗaya mata sallar kisura rana da duk wani abu da kamar da ita al'azhar shi ne a yi mata wato tsayuwa ɗaya a tsaya kawai a gaya wa mutane abin da zai musu zama musu wa'azi amma da abin da ke da irin iri kamar sallar juma'a ko abin da kama da ita to duk wannan a yi ta wato zama biyu to wannan shi ya fi dacewa da da da wato nassi sai maganan cewa shi wannan kuɗin kaga da kusan ɗaukacin ijma'in malamai ni ban ma san dai wanda ya sa ba in ba abin da zan kawo yanzu ba shine kuduba na manzo Allah yayi ta ne bayan ya gama sallah manzo Allah yayi wannan kuduba ne bayan ya gama sallah kamar da labarai ruwayoyi suka zo suka nuna haka sai dai ibnu qudaima ya faɗi wani magana ni ya ga ta ba ko ba uwar magana ko na ta kokari in bincika Allah bai sa na ga ina ne wato matsotson wannan magana tasa ba shi ne abin da ya danganta ma Abdullahi dan Mas'ud kun san shi ibnu qudaima yana da ra'ayi cewa sallan kusufi shi manzo Allah yayi ta ne ba su ɗaya ba to akwai wata ruwaya da idan ka tama Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wai maza Allah a ciki yayi hudu ba a farkon sallah to wannan ni dai ruwaya na ta duba ta bakanta ba shi haka ya kawo ruwaya ne kawai bai kawo wata isnadin ta ba na yi ta kokari in bincika an ga waya ina ne ya ga wannan ruwayar shi to kuma gaskiya ni ban ga wannan ruwayar ba kuma ko da ma ruwayar tana nan to ni ba na jin wannan ruwayar ta inganta saboda wannan ta saba mu da yawa daga cikin ruwayoyi cewa manzo Allah yayi wannan abun ne a bayan bayan sallar kiswar rana sai dai in mun za mu bi ra'ayin sa cewa sallar kiswar rana yake fiye da sau daya wanda mun kuma abin da muka tabbatar shine wannan sallar kiswar rana sau daya aka yi ta kuma a shekaran karshe da komawansa ga Allah babu wani abin da zai nuna haka abin da ake da shi na ruwayan Abdullahi dan Mas'ud aka aka ne ma ni dai abin da na gani shine wato manzo Allah yayi wannan huduban ne bayan bayan bayan yayi sallah ruwayan tana shi kashi ibnu mun fada cewa akwai ruwayan da ake wutar daga Abdullahi dan Mas'ud ruwayan akwai rauni tare da ita sannan akwai ruwayan da ake ruwaitowa ibnu Munzir da Al-Bazzar da Al-Baihaqi da Tabarani suke ruwaitowa ta hanyar Hamad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari da kuma Habib ibn Hassan daga Ibrahim an-Nakhai sannan kuma At-Tabarani ya karabtarwa daga Habib ibn Hassan daga shi daga Ash-Sha'bi da Ash-Sha'bi da kuma Ibrahim an-Nakhai duka suna rawaitowa daga Alqama ibn Qais an-Nakhai daga Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yana bada labarin sallan manzo Allah ce thumma kharaja Rasulullahi ila al-masjid sai manzo Allah ya fito zuwa masallaci fa salla bin nasi sai sallar da mutane fa qala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kashi kaga yayi ne bayan bayan bayan sallar aka yi ta to ne ruwayar da shi wannan mutumi wannan Ibn Khuzaimah duk da wato kafewarsa ilimin hadisi yake faɗa ni ba same ta ba kuma ko da ma dai mun samu din ba na jin cewa ba za ta tabbata saboda ta sa abin da aka rawaito daga sauran sahabbai wanda shi kansa Abdullahi dan Mas'ud kuma haka ake rawaitowa daga gare shi to sai a da zama a san lokaci ba eh to ai za mu iya karasa insha Allah ta'ala to sai a idan ya zama mutane sun fito za su sallar kusufi sai ba a samu kuma liman ya fito ba kusan da can ire-iren waɗannan abubuwa na gangami mutum baya iya fitowa haka ne shi kaɗai don kawai shi ya zama malami kusa zile a ubansu ana gan ana son ta musu da doya fito shi zai ja zuwa a sai dai ya zama wani yadda ke da matsayi kamar sahabi ko ya zama wani kamar babban tabi an riga an sallama cewa shi ne limami a wurin to ya iya yi amma in ba haka ba ɗan ciku ba mu shi ya san shi in yayi to zai zai zai zai halala hukuma kuwa ba kamar mu ne nan za ka juma amma mutum kawai zai iya abinsa ba kuma su ma su kasu hukumar kaga suna zuwa da yan san zuciyarsu da sauransu in ba ka ba yanzu wani zai an aka yi rashin sa'a shi ya zama shi ba baya bai da ra'ayin sunna kaga ku matsa kuma ce sai ya zo da sai biya rushe muku da sunnanin naku tai kaza haka abin yake to da yawa daga cikin malamai abin da suka fi tafiya zuwa gare shi ne in suka kuka fito liman bai fito ba sai ku samu wani daga cikin muku sallah malamai sun shar'anta sun wato cewa wannan abin ya halatta an samu wasu daga cikin malamai kalilan da suka ce ayi shikenan kowa yayi kawai ta addu'a kamar wanda shi wannan shine magana Abdurrahman ibn Abi Layla da Sulaiman Sulaiman al-Taymi da sauransu amma dai da yawa daga cikin malamai abin da suka fi tabbata akan shi wannan shine jumhurin malamai shine idan aka zo ba a samu liman ya fito ba shikenan sai a samu wani mutumi daga cikin ku wanda kuke ganin zai iya muku wannan sallah ta ta ayar sallah ta kisfewar ranar shi kenan sai ya sai ya sallaci wannan sai wato ya ya zama ya muku sallah amdin liman sannan kuma malamai sun yi magana akan cewa matafiyi zai yi sallar nan ko ba zai sallar ba sallar kisfewar rana matafiyi na yi ko ba zai yi ba a to imamu malik kamar da kici mudawwana da kuma imamu shafi'i da sauran malamai sun tafi akan cewa matafiyi ma zai iya yi matafiyi zai iya yin sallar kisfewar saboda ai sallar tana alaka da wani abu da ya shafi kowa matahimi kuma zai ce bata shafe shi ba mal imam malik yana wa cewa kamar da suke cin mu da wana yana cewa yusallin nisa'u fi buyuti inna salatul kusuf shi yana cewa ma hatta mata za su yi kaga shi ba malik ba ma sai ai dabi ba kai ɗaya ma zaka iya yin abin ka sallar kisuwar rana wanda kuma wannan shine babu wani abu da zai hana ka kai ma kai ɗaya kai abin ka tun daga shi yana cewa har mata ma sa iya yi kaga to wani nuna maka wato nan ya aka ga shi yana cewa wai har mata a cikin gidansu fi buyutihinna a cikin gidansu sallin nisa'u fi buyutihinna salatul kusuf in suna gida kuma abinda ka fi tsammani shi su kadai kaga wato ba shi ba shi ba ma sai ai jami'i ba shi a wajen imam malik kuma wannan maza gida shi shine abin da yafi yafi wato karfi sabanin wasu daga cikin tsare kusa na malamai kamar at-tauri kamar abu hanifa kamar muhammad ibn hasan shaibani da sauran wasu daga cikin malamai suke ganin suna ganin idan mutum shi ɗaya ne ba su yayi ba kuma matafi ma ba su yayi ba to duk wannan mazhabin su mazhabi ne mai rauni tunda babu abu da ya tunda shi mazala cewa idan kuka ga fa idza ra'aytum minhu ma shay'an in kun gani kaga to kun kun gani ka ka gani kai ɗaya ko ka gani ko biyu ko ko uku ko ko 20 za ku yi sallan ku idan ka za ka sallah wani ba ba samu liman ba shikenan sai ka sallar ka sabanin su a tauri da su Abu Hanifa da ashabu ra'ayi da suke da ra'ayin cewa wato a bambanta tsakanin matafi da wanda ba matafi ba to sai kuma sabanin malamai wanda wannan sai daga shi ne sai na ƙarshe insha Allah a wannan sallah din kaga ya zo ne akan kiswiyar rana sai wata matsala ya ambaci ta amma shi bai yi ba to a- to za a yi game da girgizar ƙasa zilzal ko kuma alhad alhad shine kamar irin ambaliyar ruwan nan ko muka ka dinga jin a, wani girgijiyar ruwa da da- ruwa ya fara yin wani girgiji alama cewa wato a, in ba a- in Allah ta'ala bai bai kore wannan ja'ifar ba zai iya haɗi ne kowa da kowa ba da rajuwa na kirshi alhad to malamai suka ce za a iya yin sallah a irin wannan ko kuwa ba za a iya yi ba wasu daga cikin malamai suka hana suka ce a tsaya akan nasi kawai a muqaddamin su shi- wanda ke gaba gaba shi imam malik imam malik shi yana cewa a ma asra an nasi al bid'a yana ganin ma ka zo kai sallah saboda girgizan wut- kasa wannan bid'a ce yace kai mutane da sauran bid'a suke inji imam malik inji imam malik yana ganin shi wannan wato ƙari ne akan nassi a to amma da yawa daga cikin malamai kun saba masa jumhurin malamai eh da yawa daga cikin malamai sun saba masa inda ya kira abin bid'a wato kaga ana iya samun wani malami ya ga wata abu wani abu bid'a har ya ya saki baki amma kaga malamai sun saba cewa wannan ba bid'a bace kuma wato ya zama sun ma sun fi shi gaskiya Imam Ahmad shi sai ya halatta a sallar kisfewar rana saboda bai saboda an sami Abdullahi dan Abbas yayi a Basara in za ku tuna an karanta hadisi a ba ba wanda ba yayi a kisfewan wanda ya kuma yi a zilzal girgizan kasa yayi a girgizan kasa to haka Abdullahi dan Abbas ba ba da kai ya zaka Abdullahi dan Abbas zai bid'a ne eh ayi haka ajol a kiyaye a kiyaye baki Imam Shafi'i da yawa daga cikin ma masu bin mazhabin Malikiya duka su sun tafi akan cewa duka za a iya yi duk wani abu da ya kotar da mutane ambaliyar ruwa girgizar ƙasa kaga alaman ƙasa na wani jijjiga ko dutse na nema ya fa- ya rikito baki da ko zaizaya wani zaizaya wani zai halakar da mutane to duk wannan babu laifi mutum zai iya yi kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai a muhaqqiquna wanda suka bi diddigi suka ce ai nan shi sa aka kira shi aya Allah ta'ala yana cewa kuma ba ma sako da aya illa tahwifa sai da mu tsorata bayi to duk wani abu da bayi suka tsorata saboda shi suka ga alamar cewa ba za mu halaka baki ɗaya ba wai dan mutum ɗaya ba a'a baki ɗaya al'umma za su halaka ko ƴan ƴan wannan nahiyar za su halaka baki ɗaya to ya halatta a zo a yi mata sallah sallah ɗin ta kisfewar rana da wata wannan shine ikhtiyarin shafa ibn tabiya kuma wannan shine ɗaya daga cikin maganganu ne da Ibn- da Abu Hanifa Abu Hanifa shi ya ce ai ai ai ai ai ai, kuma an gana ba sai an yi ba to amma da yawa daga cikin malamai na hadisi malamai muhaqqiquna a sun tafi akan cewa wannan a iya yi a watakila imam malik abin da ya sa ya yake ganin wannan abin ba suna bace shi ne abin da aka samu lokacin sai na umar an samu kamar da yake cikin wato musannaf na ibn abi shayba ina rubuta daga abdullahi ibn numayr daga ubaidillahi al-umari daga nafi' daga safiya matar abdullahi dan umar take cewa an taba yin gidan da lokacin sai na umar sai na umar da aka gama sai ya fito sai ya mu mutane hudu ba ya ce to na lura ahadathtum zunubi ya muku yawa laqad ujjiltum قالت ولا أعلمه إلا أن قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم yace to wallahi na ƙara ganin a garin nan nawa an sace gida kasa to zan fita daga garin nan zan fita daga garin nan kyale ku saboda zanibi kuke yi kawai shi ya jawo haka Umar na musu fada to kaga anan wannan yin haka shine Umar sai bai sallan ba inda sallan mashru'i ne da an yi isra'i ta ko isra'i ne tabbatacce to amma duka wannan rashin yi ko bayan na kuma ba mashru'i bane manzala nan ya kira abin ayat Ya- har abdullahi sana'ani da sauran malamai suna kiran waɗannan abubuwa duka da al'ayat al'ayat ko ba abubuwa ne da yawa ba wai abu ne guda ɗaya ba rana aya ce wata aya ce girgizar ƙasa aya ce ambaliyar ruwa aya ce duk wannan abubuwa da aya ne sadaka duk wasu abubuwa da zai sa a sami a wato a, tsoro to wannan duka babu babu laifi za a iya misalla kamar da wato a, ibn abbas waya ta gabata cewa yayi haka kuma abin da zai ƙara nuna haka shi mazala cewa innal qamara wash shamsa ayatan min ayatillah ayoyi daga cikin ayoyin Allah ta'ala kaga duk abin da zai shiga cikin wannan ma'anar ayan shi ma to ya za a yi sallah saboda shi sai ce kuma in kun gani fa idza ra'aytum min ha shay'an in kun ga ɗaya daga cikin ayoyin kaga ashe ba ayoyin guda biyu kawai ba in ga ɗaya daga cikin ayoyin sun tabbata to zai ku yi sallah ku yi zikiri ku yi bayi to wannan ya fi ƙarfi akan ra'ayin su Imam Malik musamman kuma ga Allah ta'ala na cewa ma nasu bil ayati illa takwifa wannan ayan kaga tana ƙara nuna cewa ayoyin suna da yawa ba wai aya ne guda ɗaya ba Ibn Taymiyyah yake cewa wa tusalla salatul kusufi li kulli ayatin ana yin sallan kisfewar rana ga kowace aya kan zilzali kaman kaman wato girgizan kasa wa ghairi hada abin da ya kamata girgizan kasa wa huwa qaulu shafi'i wannan shine magana imamu shafi'i wa riwayatu an ahmad kuma riwaya ce daga imamu ahmad wa qaulu muhaqqiqi ashabina kuma wannan shine magana da galibin masu masu bin diddigi na mazhabin imamu ahmad wa ghairihim da wanda ba su yaba ba wasu su ba wannan shine magana na ishaq ibn rahawiya shine magana na abu tawud wanda da yawa daga cikin wato ahlul ra'ayi suna halatta cewa za a iya yin sallah na kisbiyar ranar da ma duk wasu ayoyi baki daya sai abu na karshe a gurguje shine wato kisbiyar wata ita ana yin in za a yi in wata ta kisbe in wata ya kisbe ana musu sallah ne a wato yanda ake sallah na jaki na kisbiyar rana ko kuwa a shi baki daya sai dai mutum ya je sallar sa shi daya to wannan shi ma akwai sabani na malamai amma wasu daga cikin malamai kamar Malik kamar Abu Hanifa abinda suka tafi akan shi shine sai dai mutum in kisbiyar wata ne to ku je ku sallaka kawai ku kadai wani ai kaga shi muka taso muka muna yara ma da ana yi in dai wata ya kisbe ba yayi ma shakon nan nashi da ace ku je ku sallolin ku kowa ya sallasa shi daya kuma a gida afzadan za a bayyana karatu zai za kowa zai yi shi ba za a yi jami'i ba kuma za a yi shi kamar sauran nafili haka haka ake sallah din to amma wannan ra'ayin Imam Malik da wasu daga cikin malamai irin su Abu Hanifa wannan an saba musu akwai abokinsa Anas ibn Sa'ad da imamu shafi'i da imamu ahmad isa bin rahawiya da abu tawud da dawud zahiri da imamu tabari da kuma da yawa daga cikin malaman hadisi kusan dukkan su malaman hadisi sun tafi akan cewa sallar kisfiyar rana da kisfiyar wata sawa'an bi sawa daidai wa daida yanda aka yi wancan haka aka yi wannan saboda manzo Allah cewa yi fa idza ra'aytum minha shay'an ya alakanta su tare sai da ya faɗa cewa inna shamsa wal qamara la yanhasifani li mawti ahadin minan nas wala li hayatihi sai ce in kun ga ɗaya daga ciki kuma to shi kaka ta shiga manzala ko da bai taɓa yin wannan fata kuma kaga ya sunnanta sunna ta qaririyarsa kuma wannan a cikin mazhabin maliki kuma riwaya ta daga imam malik imam malik akwai riwaya guda biyu akwai riwaya da yake cewa a iya yin wannan din ba dan kaga ba mashhur mazhabin sa bane amma idan ka dauka kuma ga wanda ke ganin shi malikiya ga namu to malikin yayi amfani da cewa ma yayi sallar kisfewan wata irin kisfewan kisfewan ranan to kuma yayi riko da maganar malik shi kansa kuma daga cikin malikiya kuma akwai imamul lahani wannan shine zabin sa imamu ashabu wannan shine zabin sa kuma wannan shine galibin mangarin na salaf in ba shi imam malik da ake ruwaitowa ya saba ba kamar ibrahim an-nakhai kamar abba ibn abi rabah kamar al-hasan al-basri da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin masu bin diddigi wannan shine zabin su ibn taymiya ibn al-munzir da sauransu kuma wannan shine daidai baka ce saboda manzo Allah ya ce idza ra'aytumu kuma fad'u fad'u Allah wa sallu hatta tankashifa in kun ga waɗannan abubuwan ya faru na kisfin wata ko rana to ku je ku ta yin sallah har sai an yayi muku wannan yana nuna wato duka da watan da ranar sun dace a hukunci daya shine ai sallah din ai zikiri ai wato istighfari ai da abin da yake ya mazala yayi a wannan rana wani lokacin da wato rana ta kisfi a lokacin sa ina ganin anan zamu dakata akwai sauran abubuwa amma dai haka za a hakura akwai darussa da yawa a cikin wannan kisfin wata din da ya faru a lokacin manzon Allah da ya faru ana faɗa daga cikin darussa akwai abubuwan da Allah ta'ala ya dinga nuna manzon Allah na aljanna da wuta da abin da aka alkawari da kuma abin da ya dinga faɗa ma mata a lokacin na cewa a su rika yin sadaka saboda an nuna min cewa ya ga wasu da yawa a cikin wuta akwai lokacin kuma da aka gani yayi gaba yayi baya da aka kuma ya haka da hannu ya alama kamar ya kama wani yana da sai kama wani abu suka tambaye shi yake cewa wani shuri ne na inabi na gari inda na inda na samu wannan shurin inabin na ba hukunci ba za ku sake jin wani yunwa ko wani jin kishirwa ba za ku za ku zama kun rabota baki da da sauran abubuwa da yawa da aka yi manzo Allah alƙawari a wannan a wannan lokuta wanda yasa hankalinsa ya kwanta har ya kuka kukan farin ciki saboda wato abin da Allah ta'ala ya mishi alƙawari daga ciki kuma ba wai sallah kada ake yi ba ana yin istighfari ana yin sadaka kaga ana yace ku yi sadaka sadaka ma yana daga cikin abin da yake tunkuɗe fushin ubangiji a in an samu irin wannan ayoyi sun faru na jarabawa to babu laifi za a yi sadaka za a yi ta da wuyaye za a yi dukkan wasu aikin alkhairi baki daya abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله karatu za mu shiga cikin salatul istisqa amma sai bayan azumi insha Allah ta'ala ayi ayi hakuri muna da dan alƙawura da nauye-nauye da muke son isar kafin zuwa Ramadana kafin kuma a shiga Ramadanin kuma za mu shiga wasu abubuwa kuma baki da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh tafsiri insha Allah yana nan. Tafsiri insha Allah yana nan. Ah za mu yi tafsiri a nan Allah ya yarda. Insha Allah. Babu tambaya ko? Assalamu alaikum.